والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي أشرين دقيقة ga watan rabi'u sani shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan goma sha biyu shekara ta 2020 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahih bukhari za mu tashi cikin tafsirin suratul araf babin da ke faɗin الله تبارك وتعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت أنت سمعت هذا من عبد الله قال نعم ورفعه قال لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه من منها من الله فلذلك منح نفسه باب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى فسوف تراني فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكر موسى سيقا فلما أفاء قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال ابن عباس أرني أعطيني قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قد مسلم وجهه وقال يا محمد ان رجلا من اصحابك من من الانصار كتم وجهي قال ادعوه فدعوه قال لم لطمت وجهه قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر وقلت وعلى محمد وأخذتني غدبة فلطمته قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يسعون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة, بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم أم جزي بسعة بسعة الدهور قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن قريش عن عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القمعة من المن وماؤها شفاء للعين
نعم Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin wannan sura qul innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji na ya haramta alfasha wacce ta bayyana da wacce take a boye abinda ake nufi da alfasha alfahsha'u shine ma ta zayada qubhuhu abinda muninsa ya karu yayi yawa duk abinda muninsa duk abinda kazantarsa ya yawaita shine ake ce da shi alfasha kakan iya fassara alfasha da zina qul innama harrama rabbi alfawahisha da ya musu ubangiji na ya haramta zina kenan alfasha anan tana nufin zina فسرة أكو قل إنما حرم ربي الفواحش أنا نهم الفواحش من يمن ينزنبي الكبائر يعني قل إنما حرم ربي الكبائر ما ظهر منها وما بطن أكم فسر الفاشادة ين دوافي أداكن الله سرارا الطواف بالبيت أريانا mutum ya yi dawafi a ɗakin Allah wato yana mai tsirara ko kuma a tawafu bilbaiti ura ba riga ba wando da sun yi wannan tsiyar mutum sai ya kwaɓe zike dir ya zo ya ta kewaye ɗakin Allah wannan alfasha ne Allah ya turo manzan Allah ya ce ka gaya musu Allah baya so to Allah kiyaye waɗannan abubuwan gaba ɗaya in kun dunkule su duk suna iya ɗaukar ma'anan alfasha laifi zunubi sabon Allah alfasha ne zina alfasha ne kaba'ir zunubi alfasha ne to Allah ya haramta kada ku aikata wannan laifi da aka ambata ko a fili ko a bayyane me yasa aka ce a fili ko a bayyane akwai waɗanda a zahiri zaka ga suna bin Allah amma in sun buya kuma suna keta dokar Allah to Allah ya san zunubin da ake yi a fili da wanda kuma ake yi a bayyane duka gabaki daya ubangiji ya hana ma zahara minha wa ma batan abdullahi bin abbas yake cewa kamar yadda ibnu jarir tabari ya ruwaito yace ai kanu fil jahiliyyati la yarawna bizina ba'san fil sirri a da a lokacin jahiliya suna ganin ba laifi ba ne don an je an ɓuya an yi zina amma wa yastakbihunahu fil alaniyati idan a fili ne to sai zina ta zama laifi to shine Allah ya haramta zina din fi sirri wal alaniya a boye da bayyane ma'ana da su laifi a wajen su larabawa mutum ya je ya zina a fili ana ganin sa shine laifi amma in mutum zai ɓuya ya je ya zina to ba laifi duk su da a wajensu to shi ne Allah ya saukar da wannan ayar gaya musu ubangiji ya haramta yin zina ko a ɓoye ko a fili duk laifi ne babu wani abin su a ciki zina mummunan zunubi ne a fusata ubangiji take yi kuma Allah baya so ya hana to ba wai a ce a daina yin zina ba kadai a rinka toshe hanyar da za a yi zinan an gane tun da ba ka so yaro ya fada rijiya a gidanka to bai kamata ka zo ka tona rijiya a tsakiyar gida kuma ka batta buɗe ba sai ka rufe ta ko ka kewaye gurin ka hana yaron zuwa ha zuwa inda zai wasa ɗin da rijiyar ko kuma ba a so yaro ya ƙone to duk abin da ya shafi wuta to sai an nesanta shi da shi a daina barin dutsen guga a fili yaro yana gani ana yi wata zai iya zuwa je jona shi ma ya danna a daina barin ashana a fili a daina sa yara ƙanana suna kunna gas duk wannan hanya ne da zai iya sa yaro ya ƙone ko a yi gobara ta wani misali ne to zina ma tun da an ce kar a yi allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar a kusanci zina menene hanyoyin kusantar zina keɓantar namiji da mace keɓantar namiji da mace a daina yi kwata-kwata a hana khalwa haramun ne ma'ana hanyar toshe kar a yi zina bayyana tsiraici mata a daina bari suna suna suna shiga na banza bayyana tsiraici da matan aure da wadda ba 'ya'yan auren ba wani lokacin sai kaga hatta matar aure shigar da take yi kazantar ta isa ba lalle ka iya bambance ta ma da mara aure ba kuma ba mamaki a gaban mai gidanta yana ji yana kallo ko kuma baya gani to a hana التبرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ko yarinya karama matashiyar yarinya tana kan ganiyarta na budurci kuma ana barinta tana shiga na fitina dole ta jawo hankalin masu raunin zuciya wajen fasadi ko kuma barin 'yan mata suna kula maza yarinya ta zama tana da yawan alaka da maza ko a gida ko a boko duka wannan dalilai ne da zai sa zina ta yadu ta kai munzalinta shi ma ya kai munzalin shi kuma an basu suna haduwa suna alaka ko yarinya ta zama bata da kunya kaga tana mu'amala da maza kamar tana mu'amala da mata an sake su suna fita su je inda suka ga dama lokacin da suka ga dama su kuma yi mu'amala da wanda suka ga dama to kaga ai ba a su alheri ba shi yasa barnar take yawaita zinace-zinacen suke yawaita da kuma wayoyin nan na zamani da ake wayoyi na zamani dole ne sai an sa ido su ma duk hanyar hana zinace idan aka kyale aka bar abun sakaka to da ita ma wayar ana yin duk barnar da za a yi uba ya zo yarinya karama ya sai mata babbar waya tana alaka da kowa za ta iya ganin hoton da ta ga dama za ta iya kallon bidiyon da ta ga dama kuma tana da yanci ko uku na dare za a iya kiranta duk yana faruwa makirai ne yaran zamani makirai wani dan uwa yake gaya mu yace yace wallahi yasa komi bata iya ba a waya komi yace suna zaune lafiya ta dan samu yar makaranta ya kai ta ya ga wai saboda larurar makaranta bari ya samu yar waya ya bata ai yana bata wayan nan zance ya kare da ya zo ya kawai wata rana sai ji ta wajen biyun dare ana ta hira biyu uku ana ta shewa ana hira ya aka yi ashe har ta yi kawaye sun koya mata ya karɓi wayar ya ga ana ta cacin ana ta abubuwa na ta'adi duk hankalin sai tashi ya ma cire ta a makaranta gaba daya ya ce amma wallahi da ko danna danna ma ba ta iya ba to kaga yanzu a irin wannan zamani mutum ya zo ya bar iyalinsa ko yarka wani ya zo yana hira da yarka karfe biyun dare karfe ukun dare ita ba sallah ba ba salatin annabi ba karatun alkur'ani ba karfe uku ana hira wannan tsiyar ta isa so duka suna nan abubuwa ga sunan kuma har matan auren malam duk a sa ido akan su kada a kyale su duka wani ya kawo kuka ya ce ya kama uwarsa tana soyayya da abokinsa ku gane ba ku? eh uwarsa da ta haife shi ya samu a wayarta tana chatin da abokanansa abokanansa tana ne ita ma take neman su har ma ana appointment ya za haɗu uwar da ta haife shi wata wani lokacin ana gaya muku barnar da ake yi ban sani ba ko sai ka kasa sai ka kasa fahimta yana kuka yaron na ya zo same ni ya ce ya rasa inda zai sa kansa wani irin wasa da dariya malam yi na lillahi wa na ilaihi raji'un wato malam duk lokacin da aka raba mutane da rashin addini kullum na faɗin wannan magana daga cikin illar da ake mana cire mana kishin addini a ranmu to ba abin da mutum da zai ba kaga mata tsofai tsofai da su amma matsiyata ne ba su da kirki ga shekaru amma na banza su ma mazan haka ya je ya samu abokin ya ja masa kunne ya masa fada shi kuma ya kira shi ya kira ta gaya mutu ce to ga ɗanki ya ce kaza daga nan sai da tafi wata ba ta kula shi ya hana ta harka wato an gaya maka wani abun sai ka ji kanka yana tsawa ya za ka yi da abu ai malam kai shiru kawai kai shiru kai shiru kuma abun malam ba babba ba ƙarami ba yaro ba babba ba ƙarami fasad Allah yana da haƙuri Allah yana da haƙuri in kai ɗan adam ne aka yi ma wani abu za ka ga wato za ka fasa kan mutum sosai in yi maka wani ta'adar kuma akwai cin amana akwai rashin kunya akwai ma rashin tunanin me zai je ya dawo so yana faruwa shi yasa Allah ya ce kar ku kusanci abu kusantar sama to duk hanyar da za a bi kada amana kada kada kada a bari ya faru kada a bari ya faru gashi nan dai kuna kallo yadda rayuwa take gudana yanzu mai rufin asiri wanda Allah ya taimake shi ya tattala iyalinsa asiri ya rufu in mace ce mika ta gidan miji lami lafiya ya sallame ta to sai gode wa Allah amma wallahi malam kana gidanka kana kana kiyamun laili kana azumi kana kaza ana maka ta'adi ta'adi barna ta yadda ba ka tsammani Allah ya sauki Allah ya hana alfasha ma zahara minha wa babatan ya kawo hadisin Suleiman ibn Harb alwa shihi daga Shu'ba ibn Hajjaj al-Ataki daga Amr bin Murra makaho ne shi wannan al'amru bin murra mutumin kufa ne daga abi wa'il shi ne shaqiq ibn salama daga abdullahi ibn mas'ud ya ce amru bin murra ya ce wa abi wa'il an ta same ta hada min abdullahi wannan hadisi ka ji shi ne daga abdullahi bin mas'ud baka da baka ya ce abuwa ita ce kwarai kuwa naji kuma wa rafa'ahu ila nabi sallallahu annabi ne ma ya fada ga abin da yace la ahada aghyara min Allah ku ji wannan hadisin ba wanda ya fi Allah kishi la ahada aghyara min Allah ba wanda ya fi Allah kishi falidhalika harrama al-fawahisha shi yasa ya haramta dukkan albasha dukkan zunubi dukkan laifi dukkan zina ma zahara minha wa ma batana abin da ya bayyana da abin da ya boya Allah kishi kishin da yake baya so ya ga ana saba masa kuma Allah bai so ya ga mutum yayi zina shi yasa yace da da wacce ta fito fili da wacce ta ainihin wato buya haramun ne inda zina ne to Allah kiyaye wala ahada ahabba ilayhi almadhata ba wanda yake son yabo kuma ko almidhatu yabo bi kasr almim min Allah sama da Allah فلذلك مدح نفسه شيء يسا الله إيه بكنسا يبو دجنجنا ta tabbata ga Allah shi shi kadai don shi ne ya yi abin da za a yabe shi mutulak sake ba ƙaidi to yana son a yabe shi to duk lokacin dan adam ya shiga layin son shi ma a yabe shi ko ya yi ko bai yi ba to shi wannan kuma aibo ne son yabo dai kawai aibo ne sai kawo ayar da Allah ce walamma ja'a Musa limiqatina وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك يا عند موسى يزو غانا ودمو إن شاء الله وبنجيجن سي يمس مغانا الله يمس مغانا وكلمه ربه sai shi musan yake cewa ya ubangiji ka bani dama na ganka shine arini anzuru ilai shi sa ibnu abbas yace a'tini ka bani damar in ganka Allah ce lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني بذاك كان ما ينزو أما دو وانشان دو إن كان شيئا يجي استقر مكانه تدسن ذاك كان فلما تجلى ربه للجبل يعني عند أبنجيجنسا يي تجلي يبينا wani bangare na ubangiji hasken Allah kamar yadda ya zo a riwaya bai wuce hasken allura ba kafan allura ba ya fita ya hau kan wannan dutse ce alahu dakkan sai dutsen ya riddige hasken ubangiji ya nike shi gaba daya ya zama kura ya zama gari wa karra musa sa'ika musa yana dora idansa akan wannan dutse sai ya fadi sumamme falamma afaqa yayin da ya farka shi annabi musa qala sai ce subhanak sarki ya tabbata gare ka ya allah tubtu ilaika ina tuba gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne na farko masu miƙa wuya na sallama na miƙa wuya na yi imani awwal mu'minin farko masu yin imani ja'a mi musa limiqatina kalmar ja'a tana nufin hadara limiqatina a lokacin da Allah ya ayyana masa za su gana da shi Allah ne ya kira shi don su je su gana wa kallamahu rabbu kuma ubangiji ya masa magana min ghairi wasifatin ba wasila ya mai magana ba tare da mala'ika ba a tsakaninsu wannan kuma falala ce da Allah ya ba wa annabi Musa an yi a jabal tur dutsen tur zancen ba irin wannan zancen da aka sani ni da kai muna yi ba ne ka yi imani dai Allah ya magana da annan Musa amma ta yaya ya abin yake kalaman ne mughayiran li hadhihi al-huruf al-aswat qadiman qa'iman bi dhatihi ta'ala zancen Allah ne in ba shi annabi musan ba wa zai gaya maka ga yadda ya ji shi kamar dai yadda ya tabbata a malamai suna yin bayani allah musu rahama allah ya girmama annabi musa wato da jin zancen ubangiji ya ji kalam allah tabaraka wa ta'ala annabi musa da ya ji allah ya magana da shi kuma sai ya nemi wani abun ya ce ya Allah ina so in ganka ya Allah ka nuna min kanka arini anzuru ilaik ij'alni mutamakkinan min ru'yatika ina so ka bayyana in ganka ya Allah malamai suka ce tambayan da annabi Musa ya yi wa Allah yana nuna ashe ya halatta a ga Allah ɗin in ya ga dama in Allah ya ga dama za a iya ganinsa a wurin da ya so a lokacin da ya so saboda annabi musa ai ya san abin da zai yi da abin da bai zai yi ba da haramun ne neman ganin Allah ɗin da bai zai roƙa ba to amma shin wannan lokaci ya dace ga Allah ko bai dace ba shi kuma Allah shi zai deciding wani Allah shi ne zai zaɓi lokacin da a gan shi ko ba za a gan shi ba to shi ne Allah ce lantara ni ya yi amfani da kalmar lantara ni bai ce lan'ura ko walan urika nafsi ba ko walan tanzura ilayya ba kwata-kwata da ya yi amfani da wannan lafazan to shine ba za a taɓa ganin Allah ba kwata-kwata ko aljanna ɗin ma ba za a gan shi ba to amma sai ce dan tara ni yanzu ne ba za ka ganni ba yanzu dole akwai wani dalili da zai hana ka gani ma'ana lokacin da Allah yake so a gan shi ɗin ko ya ba da dama a gan shi ɗin ba za a gan shi ba a yanzu ko lokacin bai yi ba kuma mani'in daga gare shi ne shi annabi Musa Allah yana nan amma mahjub ya hana idan mu ya ganshi ba idan da zai ga Allah tabaraka ta'ala ko annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Dharr ya tambaye shi shi ya Rasulullahi da ka je ganawa da Allah Isra'i da Mi'raji kaga Allah sai ce ban ganshi ba haske ne ya hana ganshi shi ma din annan Musa da ya ce zai ga Allah shi ne Allah ya ce ba za ka iya gani na ba yi amma ba za a ɗan gwada maka sai hasken Ubangiji bai wuce kafar allura ba ramin allura kaga sai ka abin nan to iya hasken ya bayyana akan dutsen tur hasken kawai sai da ya nike dutsen gabaki daya ya zama gari shine dakkan shi kansa annan musa da ya ga wannan hasken sai da ya suma ce to ka gani fakarra musa sa'iqa ka gani ba za ka gani ba yana farkawa ya ce na tuba eh wallahi kuma ni ne na farko masu imani ma da kai ni ne na farko
ya sallama ya miƙa wuya Allah mai iko to manzo Allah ya ce wa Abu Dharr ya ce nurun anna ara haske ne ta yaya zan gan shi ko hasken abin duniya ma nan in abu ya haske da yawa ai baka iya sa ido ka gan shi sai dai ka kau da kai kai wannan mutum eh ba za ka iya hada ido da ita ba to ballantana na Allah walillahi al-masalul a'la shauƙi ne ya ɗauki annabi musa shauƙi san allah ya ɗauke shi ya ga cewa kai bari ya ce zai ga allah ilahi ya allah ya ce kad sami'tu kalamak allah na ji zancenka fashtaqtu ila an-nazari ilayka da haka ne shauƙin in ganka a lokacin malamai suka ce annabi musa ya zaɓi inda zai ga allah ya mutu daga ganin allah ya mutu to an biya mai bukatarsa gaba ɗaya shi ko da zai ga allah ɗin yana ganinsa in ta kama sakamakon bayan ya gan shi ya mutu ne to yana so habbu ilayya min an a'isha la arak akan na zo na rayuwa na ganin ka ya allah shi ne Allah ya ce ba za ka ganni ba yanzu ne ba za ka ganni ba lantara ne ga dutsen nan in ka ga dutsen nan wannan dutsen in ka gan shi yadda yake to za ka ganni in ku dutsen shi ma baka gan shi ba to to ba zan gano ba aiko da Allah ya bayyana akan dutsen wani bangare na ubangiji tabaraka wa ta'ala ظهرت عظمته له وقدرته وأمره أي شيء كان سي يذم مدكوكا مفتتا دوسا مدكوكا مفتتا يا نكي يا ردك يا زمغاري ابن عباس cewa ta dutse ne amma sara turaba ya zama turbaya kawai sai aka ga taron ƙasa kawai ƙasa ce kawai abu jago ibnu mirdawai cewa ya dutsen nutsewa yi da hasken ubangiji iban yana a kansa kawai sai ga shi ya fasa kasar ya shiga ya nutse kawai sai kura wane shi bai isa bai dauki hasken allah ta baraka wa ta'ala kuma ya ce dutsen nan da annabi musa ya allah ya nuna masa ya gan shi a wurin in zai gan shi da hasken allah ya bayyana ila yau har yanzu dutsen nan bai gama bai gama isa ƙarshen ƙasa ba ila yau mil kiyamati zai yi ta sulmuyawa ne yana tafiya yadda ka san ka jefa wani abu a rijiya yana tafiya saboda girman Allah ta'ala na lillahi wa inna ilaihi raji'un ga gravitational force a ina ke wannan wai wa lamarin Allah sai shi Allah ya rufa mana asiri ibn kasir ya ce wa kharra a musa sa'iqa ay wa kharra musa makshiyan alaihi min shiddati hawl ma ra'a su mamme ya tashi malam ya fadi saboda tashin hankalin da ya gani yana tashi daga wannan su ma din kuma sai ce ya Allah kai mun afuwa na tuba ni ne na farkon muminai Abdullahi ibn Abbas ya fada ya ce arini a atini ya kan hadisi Muhammad bin Yusuf albikandi yace haddasana sufyan shine ibnu uyayna daga amr bin yahya shine almazini al-ansari mutumin madina daga babansa yahya bin imara daga abi sa'id al-khudri yace wani mutum ne yazo wajen manzon Allah safwan wani mutum ne a cikin yahudawa za a ba mu kissa abin da ya faru wani mutum a cikin yahudawa sunansa finhas sunansa finhas ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya kawo masa kuka qad lutima wajhuhu an mare shi ba yahude ne ya kama hanya ya zo gurin annabi sallallahu ya ce na zo ne in shaida maka cikin mabiyanka mutanenka wani ya mare ne ya kawo ƙara ba yahude ne ya kawo wa annabi ƙara wani ya zabke shi da mari cikin sahabbai a shi su ma suna ɗan zabga mari in an yi ba daidai ba kenan an daidaita masa sahu kenan to ba a faɗi waye ya mare shi ba an gane ko akwai wata riwaya ta alhafiz abubakar ibn abi duniya cewa wanda ya mari ba yahudan nan sai na abubakar siddiq ne shi ne ya zabke wannan ba yahudan da mari to amma malamai suna cewa wannan riwayar bata inganta ba yawwa kwarai kuwa lallai abinda ya zo riwaya ingantacciya ba ta tabbatar abubakar ba ne ba manzala ce ka kirawo shi ud'uhu ka a kira mutum fada'ahu aka kira shi yayin da ya zo sai annabi ya ce limana tsamta wajhahu kai musulmin kenan aka tambaya me yasa ka mare shi to na farko dai mutumin madina ne ma tukunan ba muhajiri ba ne abubakar ai muhajiri ne wato wanda ya malin mutumin madina ne sai annabi ya ce ka duba adalci fa ba yahudi ne ya kawo kara kuma annabi ya saurare shi addini mai adalci ke ne saurare shi ya ce kai me yasa ka mare shi dan aji nasa an ce maka dan mutum kafiri ne ya halatta ka zalunce shi ko ka mare shi ko ka cutar da shi na fi akwai masu tunanin cewa tun da ba musulmi ba ne kawai ka cuce shi duk wanda ya cuci wani ko ya ci kudin wani wanda ba musulmi ba ko na abu wallahi ce ka biya dole sai an hukunta ka kai me yasa ka mare shi sai wannan mutumin madina tunda yanzu mun dauka ba abubakar bane ko tunda mun ce ansari ne sai ce a a ya rasulullah inni marartu bil yahud ya manzon Allah kun san haka suke ce mai ya rasulallah ba sa cewa ya muhammad ba ko ne wanda ya ce ya muhammad to ba abin nan ba ne ko dai bako mutumin ƙauye musulmi wanda ba a daɗe da musulunta ba ko kawo amma su ai girmansa ba sa iya kiran sunansa sai da a ce ya manzan allah wadda girmama sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo wucewa ta wajen yahudawa wannan mutumin yana cikinsu fasami ijihu ya ƙulu sai na ji shi yana rantsuwa shi wannan wanda na mara wallazi stafa musa alal bashari kawai sai na ji da yaro rantsuwa ce na rantse da ubangijin da ya fifita annabi musa akan kowa yace to kuma a zamanin annabi shi din ba yahude ne kasan shi ba yahude yana ganin annabi musa ne nasa ba su yarda da annabi muhammadu ba to da ya zo rantsuwa sai ce na rantse da ubangijin da ya fifita annabi musa akan kowa shi musulmin sai ga wannan cin fuska ne zagin sa akai kana nufin annabi musa ya fi annabi muhammadu ya ce ni na ji shi wa qultu wa ala muhammadin sai na ce kana nufin hadda muhammadu ma Allah ya fifita annabi musa har akan annabi muhammadu a wata riwaya ya ce eh hadda muhammadin annan musa ya fi kowa ya ce wa akhadhatni ghadbatun wallahi ya ce sai fushi ya kama ni ya rasulullah da naji ya ce Allah ya fifita Musa hatta akan ka fushi ya damƙe ni ya kama ni falatamtuhu shine na bashi mari lafiyayye allatamu a larabci in kaji an ce latsama yaltamu allatamu mari tau ya haska shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da tawadu'u da kankan da kai irin nasa sai ya ce la tukhayyiruni min bainil anbiya'i ku daina fifita ni a tsakanin annabawa ku ce na fi kowa ku daina kaga wannan ai tawazu'u ne ai tawazu'u ne ai ya fi kowa tabbas eh ya fi kowa amma ka duba dan ah, wato tawazu'u irin nasu kuma ya faranta wa shi wancan kar ya ce an kawo ba a ɗau mataki ba ba a yi fada ba ba a ce ku daina fifita ni kamar kai ɗin babba ne kai ɗin mai matsayi ne wani yake cewa kaza ne ka ce a ka daina cewa na fi kowa ni ban fi kowa ba alhali kuma ka fi kowa sallallahu alaihi wasallam tawazu irin nasu yace kada ku rinka bibita ni akan annabawa ko kuma zaka iya fassara wannan ku daina fifita ni akan annabawa fifita wadda za ta sa a soki sauran annabawan ni a yabe ni ba na so kar a yi min haka ma'ana fifita wadda za ta jawo at-tanqis ko kuma kada ku rinka fifita ni akan sauran annabawa a bisa son ranku da abin da zuciyarku ta gaya muku ku bari abin da Allah ya faɗa na bayani shi za ku yi aiki da shi duka wasu kuma malaman suka ce annabi ya faɗi wannan maganar ne kafin Allah ya ce masa shine sayyidu walad adama ma'ana kafin a sanar da shi shine shugaban 'yan adam gabaki ɗaya sai ya faɗi wannan haka wasu malaman suka faɗa Allah musu rahama na'am eh na'am warai ku daga baya ya fito yace ana sayyidu waladu adam wa ala fakhr ni ne shugaban dan adam babu alfahari fa inna an-nasa yus'aquna yawm al-qiyama duk mutane za su some ranar tashi alkiyama malamai kamar imam ibn kasir ya ce an na hada sa'aku ya kunu fi a rasatil kiyama su me wannan za ta kasance ne a filin tashin alkiyama ta yaya allah shi ya baro kansa ne yadda abin zai kasance yaushe idan ubangiji ya zo lifaslil qada in za a yi wato hukunci idan Allah i bayyana tabaraka wata'ala wata jalla lil khala'iqi al malikud dayyan kamar yadda Musa din nan annabi Musa ya suma a lokacin da hasken Allah ya bayyana a cikin wannan dutsen to ranar da Allah ya zo filin tashin alkiyama zai yi wa mutane hisabi kowa sai ya suma irin wannan suma sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah an gane ko bayanin yanzu ba nan Musa ya nemi ya ga Allah kawai iya hasken sa kafar allura ce ta fito ya fadi ya suma ba to yanzu a kiyama ba Allah zai zo ya mutane hisabi ba to zuwan sannan da zai zo yayi hisabin yana bayyana kowa sai ya suma saboda girman Allah malam sha'anin kiyama fa labarin wato labarin harkar kiyama yana da tashin hankali yana da firgici wallahi sai dai kaitai kaitai kawai ka ce Allah musallim yi wallahi yi warai kuwa warai kuwa warai kuwa wanda kan bai yi imani ba hankalinsa ba a nan yake ba ba zai gigita shi ba ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa kowa fa sai ya suma kowa zai faɗi ya sheme gaba ɗaya kafin ma ya ce komai farkon zuwan kenan shi allah zai ce su tashi to shi ne annabi yake faɗa allah ya taimake su kan waɗannan bayan allah allah ya zaɓe su sun yi aiki na ƙwarai sun tafi a sa'a yanzu mu ne abin tausayi wallahi mu ne abin tausayi duk dan uwanka da ya mutu ya tafi ya hau wannan hanyar ne ba yana jiran wannan ranar duk wanda ya mutu to ko wannan ba wannan kadai aka barka da wannan tunanin ai ya ishi mutum firgishi da tashin hankali na ce maka kowa ba wani babba ba wani mai girma ba wani mai matsayi kowa ma gaba ke daya har annabawan ma da manzan duk sai sun faɗi sun suma shi manzo Allah ce fa akuna awwala man yufiq ni ne na farko a duk duniya ni ne zan fara farkawa daga wannan sumar la ilaha illallah astaghfirullah fa idza ana bi musa akhirun bi qa'imatin min qawa'im al-arsh sai ga kuma annabi musa ina tashi sai in ga annabi musa yana rike da wata kafa daga cikin kafofin al'arshin Allah yace a'a fala adri afaka qabli to ni ban sani ba shin shi annabi Musa ya riga na farkawa ne ko ko ni na riga shi ne ganin sa ne ban yi ba shi ne ya riga tunda ya ce ana awwal man yufiq shi dai a sanin sa shi annabi shine na farko da zai fara farkawa daga wannan suma to sai kuma yana farkawa kuma sai ga annabi Musa yana rike da shi kansa fa saboda tsoro da firgici ya rungumi ya rike ka'im min qawa'imil arshi kafa daga cikin kafofin al'arshin Allah yaya take Allah ya barau kansa ne annabi ya ce to ban sani ba ni ko ya riga ni ne ko ya ka san me hikima kawo hadisin yi wa wancan ba yahude uzuri da kamare shi ai kaga a kiyamar ma gashi abin da zai faru ko Allah ya ba wa annabi Musa wani matsayi ne tun da gashi na tashi na gashi yana rike da al'arshin Ubangiji kenan yana da wata falala kenan shi ma da wancan mutumin ya rantsuwa ya ce ya rantse da Ubangijin da Allah ya fifita da ya fifita ko Musa akan kowa ko dai yana da wata falala ne am juziya bisa akatin tur ko kuma dai Allah ne ya yi masa sakayya da wannan suma da ya yi a atur a wannan dutse ba ya suma a jikin dutsen tur ba to ko Allah ne ya masa sakayya yanzu din da kowa ya suma shi din kuma sai ba a bari ya suma ba an ku gani illa masha Allah ma'ana shi din ba ya yi sumansa ba da ai ya so me to dan kada Allah ya hada masa suma biyu ko shi din Allah ya kyale shi ne tunda an an sumar da shi a da yanzu kuma sai aka sa ya ya rike kafar al'arshin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba a sake sumar da shi ba to kaga wannan din ma ai bayyana falala ce ta shi annabi Musa alaihi salatu wassalam dukansu tabbas ai shi daman bayani ne na tawazu'un annabi din alaihi salatu wassalam duka waɗannan bayanai shi ba yahudan nan sai ji daɗi to kaga ai mu ma na mu ya ji ma na shi ma nasa annabin ba dama ne eh sai manta maganar ramuwar mari ai daga nan ma san ya mutu ai ya dai maru kam tabbas kaza akwai kasa akwai abin da in ya zo kawai dai shi ne in dai kaddara ta riga ta faru kawai kawai shi kenan ka yi iya kokari dai kar a maka abu duk matsayinka duk ka ka duk wayewa in ka bari abin ya faru shi kenan an zo ana abin nan ai wallahi sai na dau mataki ai sai na yi kaza kaza kaza ya aka yi aka yi rikici suke yi matarsa ta daga hannu ta ɗebe shi da wari tawu ta buga shi za ki ga abin da zai same ki kaza kaza kaza can da aka zo dan can dai ƙarshe dai to a yi dai alaji sai dai a yi haƙuri al'amuran ne ne kaza kaza wa ne ne wa ne ne to aka yi haƙuri shike nan kaga dai ka sha mari kam to gwanda ma wallahi da an an kawo ka ka kauce ka gudu ya fi gwanda a ce an zo za a mare ka ka gudu ya fi a ce wai wai saboda jarinta ka bayar a zabga maka ana kada da bayarwa a zabga maka ana bai ba so wannan kenan za mu dakata a nan saboda yanayi na lokaci na'am akwai hadisi ko eh hadisin alkam'atu min alman kai kai alaka a haɗe ke ne na babi ne mai damu almannu salwa ne ana so a fassara mana sa'id bin zaid daga annabi yana so ya fassara mana alkam'atu min almanni wa ma huwa shifa'un al'aini darba din nan da aka saukar wa da almannu wassalwa da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa darba da 'ya'yan shida to shine yace wannan kalmar alkam'a daga almannu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace ruwan yana maganin kambun baka wa ma'uha shifa'un shifa'ul aini ko shifa'ul lil aini yana maganin wato kambun baka shine al'ainu menene kambun baka akwai mutanen da Allah ya yi su idan sun ga abu suka yaba shi to abin sai ya samu matsala in ya ganka da riga mai kyau ya yaba wannan rigar in Allah ya sa da to wannan rigar sai ta samu matsala wani ya dinka sabuwar shadda tar mai tsada fa wani abokinsa ya gani ya ce kai kai ka gaba na ta burge shi yana zuwa ya zauna yana zama sai ji pass ta tsagi ce to ya duba ya ga ta fashe sabuwa ba kuma kan ɗinki ba ta yagi ashe zaman ma da zai akan kusa ya zauna ya zo ya miƙe zai tashi sai ji kyat ta da bajewa sabuwa daga saka ta kawai ya zo wajen abokanai an zauna wani ya gani ya yaba ashe kambun baka ne da shi bai ce masha Allah tabarakallah ba ko mota ce gaskiya mai kyau mai irin wannan abun in ya gani ya ce kai gaskiya motar nan ba magana bai ce masha Allah tabarakallah ba in kai wasa kana tafiya kana cikin gudu akuya za ta zo ta tsallaka maka ka ɗauke kanta ka faɗa kwalbati gabanta ya kwandam a kan akuya kaga da tsayawa ma kai ka daki akuyar ka biya kudinta da ya fi maka alheri don barnar da za ta ma sai ka biya kudin awaki hamsin ma in ba sa ba me ya ja maka wannan mai kambun baka ne abu mai kyau ko gida ne aka gina shi in mai kambun baka ya gani wallahi sai fara tsagewa Allah yana gani wallahi sai ga fara kira ki to wani ciwo ne zan ce ko in ce cuta ce ta baka shi yasa aka mana tarbiyya duk lokacin da muka ga wani abin da ya burge mu to mu rinka masha Allah tabaraka wani ne ya saka riga a a haihuwa ne aka yi wa wani a a wani ne ya gina wani abu a a wani ne ya zo da wani abu na burgewa kai a matsayinka na musulmi ka rinka masha Allah tabarakallah wannan masha Allah tabarakallah shine makarin wannan abu kuma matsalar shine ba wanda ya san cewa yana da shi ko ba da shi ba mamaki kana da shi baka sani ba ba mamaki ni ma ina da shi to wannan shine kambun baka ko yaro ne ina gaya maka ko yaro ya gan shi ya yaba ya ce ga yaron nan ma kaza bai ce masha Allah ba to insha Allah ta'ala ka rinka zurubtu da zirga-zirga da yaron nan asibiti kenan Allah kiyaye mu to shi yasa mu tarbiyyanci da tarbiyya ta musulunci duk abin da ka gani kawai ka ce masha Allah tabarakallah in ba haka ba to abin lalacewa ne ko ga gobara ta kama mutum arzikinsa ya bude shago an samu wata musifa ya gamu da masu kambun baka to abin da muka bana daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya yafe mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته